الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan lokaci mai tsawo da muka ɗauka ba mu samu kai ba saboda uzuri muna neman afuwa na 'yan uwa har yanzu muna cikin wannan littafi na mai albarka na arba'una hadis bismillahir rahmanir rahim الحديث الرابع عشر حديث نقوم شاهد عن ابن مسعود عن سورة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبدأ الله ثبت أجريش عبد الله بن مسعود كما eh, mun rage mun yi bayani a kan shi a cikin wasu hadisai da suka gabata shi ma babban sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah bin Mas'ud yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, La ya hillu da mumri'in musulmin illa bi ihda talatin, a sayi buzzani, wan nafsu bin nafsi, wattariku li dinihi almufariqu lil jama'a ko kuma wal mufariqu lil jama'a to shi wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa لا يحل دم امرئ مسلم jinin mutum musulmi bai halitta ba ma'ana bai halitta a zub da jinin shi ba ma'ana bai halitta a kashe shi ba yake ga al'ada in aka kashe jini hi ya zuba to ba wai hi mai zubar jinin ko jinin zai zuba ko bai zuba ba dai to mutum musulmi bai halitta ba a kashe shi bai halitta ba a kashe shi illa da ihda talatin sai dai da ɗaya daga cikin abubuwa uku wanda annabi zai gano mana da haka in ba su ba suka samu to bai halitta ban mutum musulmi a kashe shi kaga a hankalce ma eh, bai dace ba a kashe mutum wanda Allah ya halitte shi yana son shi cikin sura wadda take eh, mai kyawu kamar da Allah da kanshi ma ya ce fi ahsani taqwim to irin wannan abu mai kyau da Allah halitta a hankalta ma bai kamata a kashe shi ba sannan kuma a naƙalce Allah ce wala taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta kashe ta illa bil haqq sai dai da gaskiya sai an samu wani abu wanda musulunci ya ba da daman dalilin shi a kashe mutumin musulmi sannan za a kashe shi to kamar su wa'annan wanda Allah zai gano mana shi ne annabi ce illa bi ihda talatin sai dai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ɗabi'u guda uku su ne kaɗai in suka samu to ya halitta a kashe mutum musulmi na farko eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asayyibu zani bazawari mazinaci amma abinda ake nufi da nan bazawarin mai aure ana ake nufi kamar ce ne dai mai aure mazinaci in aka ce al-sayyib bazawara in aka ce al-bikr budurwa to anan da annabi ce bazawari mazinaci ana nufin mai aure mazinaci wanda bayan ya yi aure kuma ya yi zina yanzu wannan za a eh, kashe shi da duwatsuna za a jajjefe shi har a kashe shi to kamar yadda na faɗi shi a nan a sayi buzanin nan da ake nufi ko namiji ko mace wanda yake da aure kuma auren da an kwanta shi kenan namijin ne ya taki matar tashi in mutum ce an take ta kuma kwanci irin wanda musulunci ya yarda a yi da shi ta gaba kuma cikin aure wanda yake ingantacce eh, ingantacce kuma ya zamanto hurrun balighun aqilun ya zamanto ɗa ne ba bawa ba baligi ne ba yaro ba mai hankali ne ba mahaukaci ba yanzu wannan sharaɗin da suka gamu mutum namiji ko mace ya yi aure kuma auren an kwanta shi kwanci irin yadda dai musulunci ya ce a yi cikin aure wanda yake ingantacce kuma ɗa ne baligi ne mai hankali ne yanzu wannan idan ya yi zina jinin shi ya halitta sai a jefe shi da duwatsuna har ya zuwa ya mutu to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da za su halitta kenan a kashe mutum mutumin da bayan ya yi aure kuma ya zina amma da a ce mutum bai yi ba aure yanzu wannan in ya yi zina za a mashi bulala ɗari kuma a ƙaurat a bakuntar da shi shekara guda kenan a kai shi can wani wuri a tsare shi a wani wuri a fidda shi daga garin shi a kai shi can a tsare shi har shekara guda to in ya zamanto ɗa ne amma in bawa ne shi kuma to rabin na ɗa ake mai kenan bawan da bai yi aure ba yayi zinan to shi kuma za a mashi bulala hamsin kenan kenan shi rabin wannan rabin rabin rabin na ɗa wanda ya yi zina wanda bai ba aure ɗa wanda bai yi ba aure ya yi zina bulala ɗari bawa wanda bai ba aure ya yi zina bulala hamsin amma wanda ya aure kamar da na zana duka wancan sharuɗan na baya an kwanta auren ɗa ne baligi ne mai hankali ne zina da zuwa na kashe shi za a yi za a jajjefe shi kenan za a amshi rashin har a kashe shi to sannan kuma kalal ulama kamar yadda ya faɗa cikin sharhi yace malamai sun ce wa man mata duk mutumin shine haka nan ne ومن مات من غير حد ولا توبة وضرب في النار بسياط من نار والعياذ بالله duk wanda ya mutu ba tare da an mishi haddi ba kamar in wanda bai ba aure ne a mishi bulala ɗari ko kuma wanda ya aure a jajjafe shi ba to sai ya mutu ba a mishi wannan haddi ba wala taubatin kuma bai tuba ba to wannan udhiba fin nari za a mishi azaba cikin wuta bi siyatin minan nari da bulaloli na wuta ta Allah wal iyad billah da haka mutum in yi irin abubuwan da ya kamata a mishi haddi a nan duniya to a mishin ma ya fi zama lafiya gare shi ko kuma ya tuba inda ba a yin haddin to Allah ya isa kuma ya fi mishi tabaraka wa ta'ala dan shine arhamur rahimin don haka zina tana da musiba tana da musiba kwarai Allah kiyaye mu da ita dan wayanda suke masu yin zina irin azabar da za a dinga musu a cikin wuta idan suka nemi taimako daga cikin su masu zanen nan to sai zabaniyawa sai su yi kiransu sai musu aina kana haza sautu da wannan murya ina take wa anta tadhaku yayin da kai kake ta dariya wata farahu kuma kake murna wata murahu kuma kake tsananin murna ne wala turaqibu Allah tabaraka wa ta'ala kuma bakka kiwon Allah maɗaukakin sarki ma'ana lokacin da kake yanzu ne baka damu ba da cewa Allah yana kallon ka yana jinka wala tastahi minhum ko bakka jin kunye shi to in suka nemi taimako sun sha wuya irin azabar da ake ta musu a cikin wuta in suka nemi taimako haka zabaniya za su jima mai yin zina wal iyad billah dan haka Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu sannan kuma ya zo cikin hadisi cewa احذروا الزنا وكياي زنا فإن فيه ست خصال saboda a cikin zina akwai ɗabi'o'i guda shidda duk wanda yake yin zina wannan shidda sai sun same shi talafin fi duniya akwai guda uku a duniya wa talafin fil akhir guda uku a lahira uku a duniya uku a lahira fa amma lati fi duniya abubuwa guda uku wanda za su sami mai zina a nan duniya fa innahu yuzhibu al-baha'a min al-wajh zina tana tafiyar da kurshini daga fuska duk mai zina aka kalle shi sai a gani babu wani kurshini a cikin fuskar shi wa yurisu wa yurisu al-faqra kuma zina tana gara da talauci wa yanqusu ar-rizqa wal umra kuma zina tana rage arziki da kuma rayuwa dan haka duk mai zina wannan uku ne sun sami shi za a ganshi bai da kurshini a fuskar shi kuma za ta gada mishi talauci sannan kuma za ta rage mishi arzikin shi kuma za ta rage mishi tsawon rayuwar shi wannan uku kenan da suke samun shi a duniya wa amma latifil akhirati amma waɗanda suke samun shi a lahira fa yanzuru Allah ta'ala ilaihi bi ayni al-ghadabi to Allah madaukakin sarki zai duba zai duba zuwa gare shi da ido na fushi wal iyad billah wanda shi Allah ya dace da shi Allah na abubuwan shi ba irin namu bane in aka ce fushi a wurin Allah ba irin namu ko aka ce ido ba irin namu bane Allah shi san me yake nufi don Allah ya mishi wannan duban nan fa yaswaddu wajhuhu sai fuskar shi ta yi baki abu na farko da zai same shi a lahira wasaniyatu na biyu ya kuma hisabuhu hisaban shadidan hisabin shi zai zama to hisabi ne mai tsanani wasalisatu abu na uku da zai samu zinaci a lahira yushabu fi silsilatin ila ila nari za a jashi a cikin wata sarka har ya zuwa wuta wal iyad billah sannan kuma min qaba'ihiz zina yana daga cikin munane-munanen abubuwan zina annahu yurisul qatla cewa shi yana gadar da kashe-kashe watta'un yana gadar da annoba eh saboda labarin alhakim da yazo da ya kawo daga Abdullahi dan Mas'ud cewa idza kasar zina idan zina ta yi yawa kasar alqatl to kashe-kashe shi ma yana yin yawa wa waqa'a ta'un kuma annoba sai ta abu sannan kuma an samu daga Buraida shi ma hadisi wanda yake marfu'i ما ظهرت الفاحشة الفحشاء بتتبين في قوم ثم إنس متاني قد تنكولا سؤالي إلا صلت الله عليهم الموت سيكو ألا يشون متوى أكن سيئين تم تمتي دليل الفحشاء نند تبينات كنسو سننكم ومن قبائحه ينا دمونا ينا دمونا ننتنزنا أيضا هلو أنه تيوى يفعل مثله في ذرية الزاني أو زوجته mai yin zina sai an aikata haka nan a cikin zuriyar shi ko matar shi wal billah ko cikin ɗiyan shi ko matar shi in yana yin zina to shi ma an yi da tashi to kuma an samu wani sarki daga cikin sarakuna da ya ji wannan sai ke so ya jarraba cikin wata ya shi jarraba wannan magana da aka faɗi ta kuma ta zama tana da tsananin kyawu sai hori wata mace talaka cewa ta tafi da wannan ɗiyar tashi mai kyau ta kewaya da ita cikin kasuwanni fuskar ta kuma a buɗe kuma ya san sai ɗiyar tashi tana da kyau kwarai kuma kar ta hana kowa ya bujiro mata to shikenan sai ta tafi da ita tana kewaya da ita kowa ya ganta shikenan fa ma marrat biha ala ahadin wannan talaka bata taba shudiya ba da wannan ɗiyar sarkin nan akan wani mutum ba su ba su taɓa hujja ga wani mutum ba illa a tarka ra'asahu sai ya sadda kanshi walam ya mudda nazarahu kuma bai ya miƙa kallon shi ilaiha zuwa gare ta haya an minha saboda kunyar da yake فلما رجعت yayin da ta dawo wa qarbat min daril maliki suka kusa da gidan sarki amsakaha insanun sai wani mutum ya kama wannan diyar sarkin nan wa qabbalha kuma ya sumbance ta thumma zahaba sannan sai ta fadakhalat biha sai wannan wadda aka aike ta tare da diyar sarki ta shigo tare da diyar sarkin alal malik wajen sarki fa sa'alaha sai sarki ya tambaye ta amma hasala akan abin da ya abku fa akhbaratuhu bil qissati sai ta bashi labarin qissa fa sajada shukran lillah Allahu akbar sai sujada dan godiya ga Allah ta'ala madaukakin sarki wa qala wannan sarkin sai yace alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah ma waqa'a minni yace ni dai daga ni babu abin da ya taba abuwa ce umuri cikin rayuwata duka qattun ko so daya illa qublatun wahidatun limra'ati eh sun ba daya da na taba wata mace ma'ana yana nufin bai taba yin zina ba yace sun banta wata mace ce ta yi so daya tak yace gashi kuma an sun banta diyar shi yace to ya gode ma Allah da ya gaskiyar maganan nan yace wa qad qusistu biha yace kuma gashi shikenan ni an mini kisasi na na isa barka to Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu to wannan shine abu na farko eh wanda yake halitta a kashe mutum musulmi shine mai aure wanda yayi zina ana rajmu a jajjefe shi a kashe shi in dai sharuɗan da muka faɗi sun cika sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wan nafsu bin nafsi abu na biyu wanda zai sa a kashe musulmi mutum musulmi shine annafsu min nafsi rai da rai ma'ana ya halitta kashe ran shi in ya kashe rai akan ramuwa yawwa eh kenan mutum in ya kashe kashe shi ake kamar da Allah ce annafsu min nafs ita rai da rai take ma'ana in rai ta kashe wata rai to ita ma kashe ta zai haka nan ne ka'ida take don haka sai a yi kisasi kenan a yi ramuwa ga shi wannan musulmin na wanda ya kashe wani musulmi to ya a kashe shi ma inda ya kashe shi ne da gangam kawai akan zalunci ba akan kuskure ba to amma shi ma akwai wasu sharuɗan da sun cika sannan za a kashe shi al'awwal na farko an ya kuna alqatil balighan mai kashewan ya zamanto ya balaga الثاني نبي أن يكون عاقلا ما كشوي زمنتو مي حنكليني الثالث نأكو ألا يكون أصلا للمقتول كي زمنتو شيني أصلا أبن كشوي معناه كي زمنتو كما بابن شيني idan ba a kashe uba akan kashe ɗan shi sai dai a tsananta mishi wani abin da amma a kashe shi tililin ya kashe ɗan shi ba a kashe duk da ma dai an yi muhawara tsakanin malamai wani sun haɗu wasu maganganu har ma imam malik ya ce kutalul walidu ana kashe uba bi waladihi dalilin kashe ɗan shi idan arja'ahu wa zabahu in dai kwantar da shi ya yanka shi kawai ya ce ana kashe shi to an yi maganganu dai akan wannan to shine sannan kuma sharuɗan sharaɗi na hudu wanda ya cika sannan za a kashe mutum in ya kashe Allah ya kuna al-maqtulu an qasa minhu kar ya zamanto wanda aka kashe ya ragu darajar shi ta ragu a wajen wanda ya kashe bi rakkatin ko ta hanyar bauta au kufrin ko kafirci kenan bai kamata ba wanda za a kashe ya zamanto ya fi wanda ya kashe daraja in bawa ne ya kashe da to ba za a kashe eh afwan in ɗa ne ya kashe bawa to ba za a kashe wannan ɗan ba dalilin kashe wannan bawan in musulmi ne ya kashe kafiri ba za a kashe wannan musulmin ba dalilin kashe wannan kafirin yawwa to shine yace kar a kashe kar ya zamanto wanda aka kashin darajar shi matsayin shi bata kai ba ta wancan yawwa to shikenan in fa idan tafa shartun min zalika in daga cikin wa'annan sharuɗan ɗaya ya koru ya zamanto babu shi fala qatla to yanzu babu kashewa wa tajibu diyyatu sai dai diyya ta waje ba yawwa na haka kenan ba za a kashe musulmi ba dalilin kashe kafiri ba za a kashe ɗa ba dalilin kashe bawa to duk da ma kamar bawan in ya zamanto da mi afwan kamar kafirin in ya zamanto da mi ne na alkawali to wasu malaman sun ce za a kashe shi shi ma dai amma sun ce ba za a kashe ba kawai matukan dai ba musulmi bane aka kashe to wancan musulmin da ya kashe shi ba za a kashe shi ba kuma suna ganin cewa in dai kafirin da ya kashe na alkawali ne wanda akwai alkawali tsakanin musulmai da shi wannan kafirin jama'a cewa ba za a taba su ba to suka ce a kashe shi duk da cewa ko da an yarda cewa ba za a kashe shi ba to kashe shi dai abu ne mummuna dan manzo Allah sosan ya nuna cewa cikin hadisi mutumin da ya kashe kafirin alkawali to ba zai je kamshin aljanna ba ma saboda ya cuci addinin musulunci ya zai sa a soki musulunci a ce musulunci bai da alkawali ko musulmi ba su da alkawali an rage an yi alkawali da su cewa ba za a taba so ba a kashe su ba sai wani daga cikin ne tafiya kashe su kenan kamar mu ne cin ma mutunci yawwa to shine kenan wa'annan sharuɗan in suka cika mutum musulmi ya kashe musulmi gashi kuma wanda ya kashen baligi ne mai hankali ne ba uma wanda ya kashin bane kuma wanda ya kashin ba wani bawa bane ko kafiri to yanzu wannan kashe shi za a yi yawwa amma in wasu in dai daga cikin sharuɗan wannan suka gushe in ba in akwai wanda bai cika ba daga cikin sharuɗan ya ce to babu kashewa sai dai a koma zuwa duniya to sannan kuma na uku annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya nuna na na abin da zai halitta a kashe mutum musulmi annabi ce wattariku lidinihi wal mufariqu lil jama'a wani wuri kuma aka ce al mufariqu lil jama'a kenan dan a nuna kawai karfafa attariku lidinihi ne aka annabi ce kuma musulmi mutum musulmi wanda za a iya kashe shi dalili na uku shine attariku lidinihi mutumin da ya bar addinin shi ma'ana wanda ya ridda ya fita daga musulunci wal iyadu billahi ta'ala Allah kiyaye madaukin sarki yanzu nan ya halitta a kashe shi eh ya halitta a kashe shi saboda an ce man baddala dinahu duk wanda ya masanya addinin shi faktuluhu ku kashe shi to wal mufariqu lil jama'ati kuma wanda ya rabu da jama'a ko kuma an an ce babu ma wakin al mufariqu lil jama'ati to ko akwai wakin dai ko babu ita to at-tariqu li dinihim dai ake ne tunda ai annabi ta sai da abu uku in aka ce wal mufariqu lil jama'ati shi ma wani abu ne na daban kenan sun zama hudu annabi ce ba a kashe mutum musulmi he dalilin abu uku na farko mai aure mazinaci na biyu wanda ya kashe shi ma a kashe shi na uku wanda ya yi ridda shi ne na uku shi sa aka gane cewa almufariqu lidinihim fassaran wanda ya ridda ne ba wani mutum na daban ba a ce wani wanda ya rabu da jama'a kenan wanda ya ridda ai shi ma ya rabu ne da ya rabu da jama'a ta yana tare da musulmi kenan ya fita daga cikin su ko da ba fita bane ta shige a zuciyar shi ya bar abin da sai kenan ya fita daga cikin su zuciyar shi yanzu bai rabu da abin da suke yi ko kuma a aikace ma ya bauta ma gunki ko wani abu yanzu nan duka ya yi ridda ya fita daga addini yanzu wannan sai a kashe shi amma an ce ana neman tuban shi har zuwa kwana uku sannan in bai tuba ba a kashe shi kuma yana daga cikin abubuwan da suke kafirtar da mutum wal iyadu billahi yana musulmi ya koma kafiri shine ta'ammudu ilqa'il mushafi fi qaruratin da gangan mutum ya jefa alqur'ani wal iyadu billahi cikin kazanta to wannan yayi ridda ya fita daga addini wa qadfi rasuli da kuma yin qazfi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw annabi ko kuma kowane annabi ma wal istighfaru bihi da kuma kaskantar da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kowane annabi wa takdhibihi da kuma karyatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kowane annabi ma balle kuma karyatar da Allah madaukin sarki ita ce mafi girma eh ko kuma mutum eh yanfi suhbata abi bakr ko mutum ya ya korar da suhubancin sayyidina abubakar sai sayyidina abubakar ba sahabi bane kamar yadda za ka ji kwanaki ana ta hayaniya wasu suna ce ai ana dan malik ba ma sahabi ba ne kaza kaza to kaga wannan hadari ne hadari ne kowane sahabi ma a kore masa sahabin ta gashi balle abubakar to ita ta abubakar duk wanda ya ce abubakar ba sahabi ba ne ya kafirci wal iyad billah saboda shi Allah ne da kanshi ya tabbatar da sahabanta shi a cikin alqur'ani to awiyar mai bintahu aisha ko kuma mutum ya jefi ya sayyidina abubakar sayyidatuna aisha radiyallahu anha bima barra'aha Allah min daga abinda Allah da kanshi ya kubutar da ita da shi shine na zina an zarge ta da cewa ta yi zina ba ta yi ba Allah da kanshi ya kubutar da ita to duk wanda ya jefe ta da wannan abin yake mata yi zina shi ma ya yi ridda wal iyad billah to shi wanda ya riddan nan kamar da na faɗi sai a nemi tuban shi har zuwa kwana uku in bai tuba ba to shikenan sai a kashe shi wal iyad billah Allah kiyaye mu ilahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda za mu kwana cikin wannan hadisi wanda Bukhari ya rawaito. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.